wasici da abin da yake rubu'i ko kumisi me rubu'i shine ɗaya bisa kuɗin dukiya me kumisi shine ɗaya bisa biyar ɗin dukiya saboda manzon Allah ya ce as-sulus kasir as-sulus kasir kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa sannan Allah madaukakin sarki yana faɗan waɗansu bayin Allah na ƙwarai ibadur rahman sai Allah yake cewa wallazina iza anfaqu lam, lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama sune waɗanda idan za su ciyar da dukiyarsu ba sa yin israfi ba sa wuce gona da iyaka wajen ciyarwa sannan daɗi da ƙari bayan ba sa wuce gona da iyaka wajen ciyarwa sannan kuma ba sa riƙe hannunsu wa kana baina zalika qawama suna nan dai a rigar tsakani su ba su ɗauka sun yi israfi ba sun bayar ga baki ɗaya su kuma ba su hana ba to haka ake so da waɗannan ne waɗansu daga cikin malamai suka ce baya halatta mutum ya ɗauki dukiyarsa ga baki ɗaya wato ya yi sadaka da ita amma waɗansu daga ciki suka ce ba laifi ba ne ba mutum ya ɗauki dukiyarsa ga baki ɗaya ya yi sadaka da ita matuƙar cewa da sharɗa guda biyu ko uku na farko cewa ba shi da waɗanda za su gare shi dan a wancan hadisin sa'ad bin abi waqas manzon Allah ya ce wa sa'ad bin abi waqas a ƙarshen hadisin ka mutu ka bar iyalanka cikin wadata shi yafi maka akan ka mutu ka bar su cikin talauci suna tambayan mutane da haka idan ya ɗauki dukiyar ya bayan sadaka ga baki ɗaya shi kuma ya zo ya mutu ya bar iyalansa cikin talauci suna tambayan mutane to shi ma wannan bai kamata a cikin jama'a ba sannan suka sake kafa dalili sannan abu na biyu kuma idan ba abin sa bashi idan ana bin sa bashi ya dauka ya bayan sadaka ga baki ɗaya shi kuma sadaka a ban sunansa bashi wajibi ne mutum ya biya shi alhali yana da shi sai bai dauka ya biya ba kuma manzon Allah ya ce abin nan menene matsalul gani zulmu jinkirin bashin mai shi zalunci ne idi manzon Allah tun dai har yana da abin da zai biya bashi to ya ɗauka ya biya kuma manzon Allah ya yi hadisi ko kuma a farko-farkon musulunci mun faɗa yana daga cikin nau'o'in mutanen da manzon Allah baya musu sallah tun da ma dai mai bashi daga baya zo yana masa sallah nau'in mutane guda uku ko hudu na farko mutumin da ya bar addininsa wato ya zama munafiki na biyu mutumin da ya kashe kansa na uku wanda ake bin sa bashi na hudu kamar yadda albani ya faɗa shine wanda ya ɗauki guluyi ya gulu ya ɗauki dukiyar ganima ko dukiyar da ba a raba ba ko abin da ba nasa ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya masa ni har sai da gaba ya manzon Allah yake cewa bashi wato addayu denari bashi wato bashi kala biyu ne idan manzon Allah sai ya ce duk wanda ya karɓi bashi yana da niyyar zai biya sai bai samu ya biya ba manzon Allah ya ce ni ne waliyinsa wanda ya karɓi bashi kuma idi manzon Allah ya ce ba da niyyar zai biya ba daman ya karɓa ne domin ya cinye sai manzon Allah ya ce to a can fa babu dinare babu azurfa sai dai hasanat wato kyawawan ayyuka da shi ne wato za a biya wato mutane to ana bin mutum bashi kuma ya ɗauka ya yi sadaka da dukiyarsa a babin musali don haka idan dai ana bin sa bashi suka ce shi ma bai kamata ya sadaka da dukiyar tasa a babin musali wato ga baki ɗayansa kamar yadda su ma suke waɗanda suke ganin cewa zai iya sadaka ne a babin musali suka kafa dalili da hadisin abubakar sadiq lokacin da manzon Allah za a tafi wato abin da masunansa jaishul usra za a tafi yakin tabuka manzon Allah ya kudu ba ya ce mutane su kawo sadaka har a wannan ne ma umar yake cewa in Allah ya yadda yau kan sai na rigayi abubakar sai na kawo abin da abubakar bai kawo ba can umar bin katsab ya kawo manzon Allah ya tambaye shi kai mi ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu rabin dukiyata can da abubakar ya zo da dukiyarsa manzon Allah ya ce masa mi ka kawo ya ce masa na mi ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah dawa da manzonsa to idan mutum yana da ƙarfin imanin da zai iya bayarwa sannan daɗi da ƙari kuma ba abinsa bashi kuma bashi da magadan da zai mutu abin nan ya bar su cikin talauci wasu daga cikin malamai suka ce ba laifi ba ne ba zai iya sadaka da dukiyarsa ga baki ɗaya wallahu ta'ala a'lam yace wa kana yanha al-fuqara an sadaqa bi amwali sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana wato matalauta su sadaka da dukiyarsu la'alla za su sadaka ai hanyar ƙarin neman wato kuɗi ne dan manzon Allah ce ma na ƙasa min malin sadaka wa ma zada Allahu abdan min akuin illa izza tambayar mutane haramun ne sai dai idan ya zamo dole babu yanda mutum ya iya a babin musali cikin sahabbai ya je ya ɗauko wani abu wani labtun kaya ya kawo sai manzon Allah ya bis ba'ad cewa abin da bai faru ba abin da bai faru ba sai mutum ya zo yana tambaya yanzu idan abu kaza ya faru fa ya za a yi ko kuma a sai mutum ya bari sai ya faru din sai ya zo ya tambaya abu kai shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'in in tubdalakum tasu cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku dinga tambaya akan waɗansu abubuwa idan aka zo aka ba ku ansar abun ko idan ya bayyana muku a gare ku ansar ta su sai ta zo ta dinga muna namu da haka yawan tambaye ba shi da amfani wato a cikin wato addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi su ma taraktuku ku kyale ni inda wato na bar ku inda manzon Allah ya bari bai ce a ƙara ba to ya kamata mutane su ja bakinsa wato bakinsu su shiru sai ya ce wa ma amartakum bihi fa'tu minhu masadatu abinda na umarce ku da shi ku zo da shi daidai iyawar sai ya ce wa ma na haitukun an hufaci da nibuku dukkan abin da na hane ku kuma ku nisance shi sai ya ce fa inna ma a halaka man kana qablakum kasaratu su'alihim waqtilafi waqtilafihim ala anbiya'ihim ku sani cewa abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninku shine yawan tambaye-tambayensu a tambayi wancan a tambayi wancan da kuma sa'awa da suke yi wa wato annabawansu don haka yawan tambaya a abin da bai faru ba manzon Allah yana hanawa Allahumma illa idan abin ya faru ne idan mutum ba shi da ilimi akan wannan to shine zai je ya tambaya don a bashi wato amsa ba don komi ba don ya gyara addininsa malam yana faɗa gaba ta 313 yake cewa kana yanhahum an iktilaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su wato a bisa al iktilaf wato sabani kada su dinga sabawa wato a tsakanin su a babu musali wancan ya can wancan ya can wancan ya can shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahasadu wala tabagadu wala tanajasu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikiwana cewa wala ta hasadu kada ku dinga yi wa junanku wato hasada saboda hasada tana sabbaba mi gaba shine wala ta hasadu sai yace wala ta bagadu kada ku dinga yin kuma wato gaba sai yace wala ta najisu kada ku dinga yin ciniki akan cinikin ƴan uwan wani ya zo yana ciniki an sallamar masa mala Allah ko ana kusa za a sallamar masa sai wani ya zo ya ƙari domin ya ɓata cinikin manzon Allah ya ce kar ai haka sai ya ce wala tabadaru kada ku dinga juyawa junan ku wato baya haka CED haka sadada babu laifin tsaye babu laifin zaune mutum ya daina kula wato dan uwansa manzon Allah ya ce kada ku yi haka sai ya ce wa kunu ibadallahi ikiwana ku zamo bayin Allah wato ɗan uwan wato juna shi yasa manzon Allah ya ce man hajara akahu fawqa salasa famata da kalan nara duk wanda ya kaulace wa dan uwansa fiye da kwana uku sai ya mutu wuta zai shiga ijin manzon Allah a wani hadisin ya ce man hajara a kawo fauka salasa fama aka safaka da mi duk wanda ya kaulace wa dan uwansa fiye da kwana uku manzon Allah ya ce kaman ya zubar da jinin sa ne kaman ya kashe shi dan haka a musulunci iftilafi sa'ani a tsakanin abin nan musulmi manzon Allah ya hana duk da ma dai zo mu zauna zo mu bata a babu musali amma idan an samu sabani kar ya sa kuma mutum ya dauki dan uwansa a mazannin mi gaba koyaushe a dinga yin wato sulhu Allah madaukakin sarki yace wasulhu khair wato sulhu shine mafi mi alkhairi kuma Allah madaukakin sarki yake cewa la khaira fi kaseerin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigaa maradatillah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ya ce babu alkhairi a cikin gaganawa da da yawa daga cikin gagana minene ganawa da mutane suke a zauna a yi ta mitin a yi wancan a yi conference a yi wane ne Allah ce mafi yawa daga cikin waɗannan ganawar da ake yi babu alkhairi a cikinsa Allah ce illa man amara bi sadaqa sai dai wanda ya yi umarni da sadaka a cikin wannan ganawa ne aw ma'rufin ko ya yi umarni da kyakkyawan aiki aw islahin bainan nas ko kuma ya yi umarni da islahi wato kyautatawa ko sulhu tsakanin mutane sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan yin umarni da sadaka ko umarni da kyakkyawan aiki ko sulhu tsakanin mutane Allah ce ibtiga amaradatullah ya aikata hakan ne domin neman yardar Allah sai Allah ce fa sawfa nutihi ajran azima da sunu zamu bashi lada mai tarin yawa iji Allah madaukakin sarki dan haka iktilaf wato sa'ani wato a cikin al'umma wato abin nan ne ban sunansa wato me da a ce ne wato addinin musulunci ya hana yasa ko yadda aka kai ta kawo a cikin sahabbai duk inda aka saba hakan din kuma ba zai hana su mu'amala ba hakan din ba zai hana su wato sallar jami'i tare ba hakan din ba zai hana idan wani taimakekeniya ta zo su taimaka wa mi junansu ba malam yake cewa a gaba ta 313 wa kana ya'muruhum bitawassut fil umur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar su bin tawassuli wato da takaitawa fil umuri wato a cikin al'amura kada su zamo masu zafafawa kada kuma su zamo masu mi ragauta a cikin ibada ko a cikin wani al'amura yanzu ba addinin musulunci bai zo ya tsananta wa mutane ba shi yasa Allah ya ce abin nan ban sunansa menene menene wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada aminan na menene shuhada aminan nas wa yakunu rasul alaikum shahida kaman haka ne muka sanya ku al'umma waɗanda take tsaka tsakiya cewa iji Allah subhanahu wata'ala kuma sahabbai suka ce ba a taɓa ba da zaɓi ko aisha take cewa ba a taɓa zaɓi ba da zaɓi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗansu al'amura guda biyu ba sai manzon Allah ya zaɓi wanda ya fi wato sauƙi matuƙar ba saƙo ba ne ba da haka aka zo aka ce ga wannan abin ga wannan abin to manzon Allah yana ɗaukan wato mai menene mai sauƙi ai mun karanta a baya wasu daga cikin sahabbai suka zo suke tambayan matan manzon Allah irin aikin manzon Allah da yake a cikin gidansa da aka faɗa musu sai ɗaya daga cikin sai ke cewa ni kan ba zan na yin bacci ba tun da dai manzon ina mu ina manzon Allah an ce manzon Allah yana tahajjudi manzon Allah yana yin azumi manzon Allah yana yin kaza sai ɗaya ce shi babu bacci ɗaya ce kullum azumi zai na yi ɗaya ce shi ba zai yi aure ba ma kowa da ya faɗi abin da yake so daga cikin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya kira su sai yake ce musu ina ina tsayuwar dare sannan ina bacci sannan ina azumi sannan kuma wato ina sha sannan kuma ina auren mata sai manzon Allah ya ce wa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni da ni daga nan manzon Allah yana iya bacci sannan da daddare ya tashi shi yasa sallar daren da manzon Allah yake yi Allah ya kiraye ta da at-tahajjud menene at-tahajjud shine mutun ya kwanta bacci sannan ya tashi da daddare kuma sai ya salla wannan sallar ita ce ake kiranta at-tahajjud ita kuma tarawi ita ce a babun misali menene eh menene malamai suka ce an ambace ta da tarawi ne daga al-isra wato futawa saboda mutum yana yin raka'a biyu ya futa ya tsaye menene ya sallama ya futa ya sake tashi ya raka'a biyu saboda sallar daren su ko tarawin su ba irin namu bane ba wanda muke karanta alamtar kaifa zuwa nasu ba su suna yin dogon karatu ne a raka'a biyun sai mutum ya gaji da tsayuwa sannan kuma idan ya raka'a biyun ya sallame sai ya dan zauna sai ya futa sai ya sake tashi da manzon Allah ya ce salatul laili masana masana sallar dare wato raka'a bibi ne raka'a bibi to tarawi an same ta daga al-isra wato futu sannan kuma bayan haka akwai qiyamul layl ita kuma qiyamul layli duk wani abin da ya fara na iba mutun ya fara na ibada daga bayan sallar isha har zuwa fitowar al-fijr ana kiransa qiyamul layl ko sallah ko zikiri ko karatun alkur'ani duk sunansa wato qiyamul layl amma idan mutum ya kwanta bacci tukunne ya tashi ya sallah sunansa tahajjudi ke sa Allah ce masa wa minan laili fa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to manzon Allah tahajjudi yake yana bacci yana bi sannan kuma wani sa'ilin matarsa Aisha take cewa manzon Allah yana yin azumi kai ka ce baya sha sannan kuma yana sha kai ka ce baya yin azumi haka ta faɗa kenan ba koyaushe ne ne manzon Allah yake cikin mi azumi ba to dan haka addinin musulunci babu mi tsanantawa shi yasa manzon Allah ya ce inna dina la yusrun lan yashudda ahadun hadha dina illa galaba addini yana da sauki ba wanda zai tsananta a cikin wannan addinin sai addinin wato yarin jaye shi wato yayi galba a kansa shi yasa anan malam yace manzon Allah yana umartan sahabbai da at-tawassul fil umuri wato tsaka tsakiya ko tsakaitawa a cikin wato al'amura wa kana ya'muruhum bil bil mu'ajilatil umuri sannan manzon Allah yana umartan su da gaggauta wato al'amura matukar abin alkhairi ne ana so mutum ya gaggauta shi duk da wani za ce ai wani hadisin ya ce atta'ani min Allah wal ajalatu min shaitan wato jinkiri daga Allah ne sannan kuma gaggawa daga wurin shaitan ne to idan aikin alkhairi ne ana so mutum ya dan gaggauta yin sa kamar yadda muka faɗa har muka yi ta faɗin yadda malamai suke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin araduha da kuma idan yan aljanna sun shiga aljanna an musu ni'ima sai Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna ba dan komi ba saboda idan aka jinkirta din wani sa'ilin sai shedan sai ya zo ya bata al'amar sai ka ga mutum ya himmatu zai yi aikin alkhairi idan zai yi wani isani a wani ko kyauta ko zai yi wani abin nan sai ce bari dai sai gobe sai na bayar a kai masa la'alla kafin zuwan goben kuma shaidan sai ya zo ya yi ni ya hana shi akwai wanda ya bar taba ba mu labari ya ce sai da ya irga kuɗi zakka ɗimi ɗimi ɗimi ɗimi ya lissafa zai fitar da zakka sai ya dan ajiye shi akan gari sai ya ce bara ya je ya dawo in ya je ya dawo in ya so sai ya ɗauka sai ya je ya raba fitarsa kafin ya je ya dawo shi dan ya masa wannan kururuwar na cewa yaushe zai fitar da zakka ai shi ma yanzu kaza ne ya dan dauki dani mana daga baya zai bayar ya dauki danin kuɗi ya hada da kuɗin sa fitar wanda bai mi ba ya zame masa bashi kuwa ko a lahira sai Allah ya tambaye shi Abu Hassan Al-Maliki Ash-Shazili yake faɗa a cikin Muqaddimatul Iziya da mutum zai noma amfanin gona da Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi gashi an girbe an yi komi an cashe an yi maimakon ya ɗauka ya bayar sai ya iya bayar sai ya bari har barayi suka zo suka sace ko wuta ta tashi gobara ta kama ya zame masa bashi sai ya je kasuwa ya so ya bayar da wannan me ya jawo masa wannan jinkirin mi jinkirin bayarwa din don haka shi aikin alkhairi ana so mutum ya gaggauta shi ba dan komi ba saboda kar wani abu ya biyo baya wanda zai hana shi shi yasa malam ce wa kana ya amurhum bil mu'ajilatil umur ya kasance yana umartarsu da gaggawa a cikin wato waɗansu al'amura. Mana yake faɗa a gaba ta 313 wa kana ya amuruhum an ya atu min al'amri ala hasfi ɗa'atihim sannan yana kasance yana umartarsu su zo wa al'amari ala hasfi ɗa'atihim a bisa gwargwadon ikonsu. Duk abin da mutum yake da iko shine Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa. abinda ba shi da iko Allah maɗaukakin sarki bai ɗora masa ba shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata Allah ya ce ma'abucin wadata ya ciyar da irin wadatar da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya kuntata masa arzikin sa ya yi shi talaka to falyunfik mimma atahu Allah ya ciyar da irin abin da Allah ya bashi sai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai wani abu sai abin da Allah din ya bata sai Allah ce sai ya ja'alu Allahu ba'da usri yusra da sunu Allah zai sanya sauki bayan wahala inji Allah subhanahu wataala da haka ana so mutum ya tsaya daidai wato iyawarsa abin da zai iya in ibada ce la'alla azumi ne ba zai iya yinsa ba saboda ba shi da lafiya shari'a ta ba shi dama ya shi yana halin tafiya shari'a ta ce ya sha wannan azumin bayan sallah ya rama har ma wani hadisi yana cewa laysa min albirri as-siyamu fi safar ba da'a bane ba mutum yayi azumi a halin tafiya tafiyar da ya san idan yayi azumi zai sha wahala babu burgewa a ciki in ya yi ta ma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a addini mutum yana tsayawa ne shi yasa fassara faɗin Allah da ya ce fattaqullaha masaqatu mutum ya ji tsoron Allah daidai iyawarsa amma idan mutum yana da damar da zai yi sai ya iya yi to kuma anan kuma yayi wato laifi kamar sallah ne da abu ban sunansa Abdurrahman Al-Aqdari da yake faɗa cewa sab'atu ahwali li salatil menene mafaruda cewa waɗansu halaye guda bakwai yana ga sallar wato farilla ko ka ce abin nan man sunansa lissalatul mafaruda saba'atu ahwal sallar farilla tana da waɗansu halaye guda bakwai na farko sai ya ce alƙiyamu bigairi isnadi idan mutum ya zo zai yi sallah ta farilla ya tsaya ba tare da ya jingina da komi ba wannan sai ya ce ban sunansa wannan guda bakwai din sai ya ce arba'un alal wujub mutum ya bayar da sallar farilla din akan waɗansu halaye guda hudu wajibi ne sai ya ce wa salatun alal istihba ya bayar da sallar farillar kuma akan waɗansu halaye guda uku abin so daga cikin halaye guda hudu wanda yake wajibi ne idan mutum zai yi sallah sallarsa ta zamo karɓaɓɓiya shine na farko alƙiyamu bi gairi isnadi ya tsaya ba tare da ya jingina da komi ba da komi ba yana da halin da zai yi sallah a tsaye car kaman mashi ba tare da ya jingina a jikin gini ba ko ba tare da ya jingina a jikin kwagiri ba kawai sai ya jingina a jikin gini sai ya sallah ko ya jingina a jikin wani kwagiri sai ya sallar ko ya yi sallar Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba na biyu sai ya ce alƙiyamu bil isnadi shi ne tsayuwa da isnadi wato dogaro zai iya tsayawa ya sallar a tsaye amma ba zai tsaya tsayuwar ba za ta yi ba sai ya samu kwagiri ya jingina a kansa ko ya jingina a jikin gini to wajibi ne ya miƙe ya yi ta a tsayen a jikin gini ko da wannan kwagiri ɗin idan ya yi ta a zaune Allah ba zai karɓa ba saboda yana da ikon da zai iya yin ta a tsaye a jingine sannan na uku sai ya ce aljulus bi gairi isnadi shine zama ba tare da jingino ba ba zai iya yin ta a tsaye ba aka ba ba tare da ya jingina ba kai a tsayen a jinginan ma ba zai iya yin ta ba to idan kuma zai iya yin ta a zaune ba tare da ya jingina ba to wajibi ne ya yi ta a jingina ba tare da rami ya jingina ba shi ne na uku idan ya yi ta a zaune a jingina a jikin gini zai iya yin sallar ba tare da ya jingina ba ko ya yi ta Allah baya su saboda yana da ikon da zai yi ta a zaune ba tare da ya jingina ba na hudu shi ne aljulusu bil isnadi shi ne zama da dogaro zai iya yin sallar a zaune amma sai ya jingina a jikin gini kawai sai ya yi ta a kwance in ya yi ta a kwance Allah baya ni baya so waɗannan halaye guda buɗin in mutum zai iya yin sallah a cikinsu sai ya saba wa ɗaya daga cikinsu ko ya yi Allah baya so waɗancan guda uku ne da aka yi su alal istihba su ba su zame wato wajibi dole sai ya jeranta su ba shine na farko yi ta bangaren dama yana kwance a rigingine ta bangaren da abuwan a kekeci ta bangaren damansa idan ba zai iya ba ya yi ta bangaren a kekeci ta bangaren hagu idan ba zai iya ba ya yi ta a rigingine a babin misali ko ya yi ta da ciki da menene cikinsa a rufe kamar yadda abu zai da alƙirawa ne shi kuma ya ƙara na kuɗin a cikin risala to su waɗannan ba a ce dole sai wajibi ba in zai iya yi ta gefen hagu gefen dama sai ya yi ta gefen hagu wannan babu komi zai iya yi ta gefen hagu sai ya yi ta a rigingine babu komi zai iya yin ta wato a rigingine sai ya yi ta rubda ciki duk wannan babu komi shi wannan bayan da sallar a cikin wannan halin da ya zamo dole sai wajibi ba mun fahimci wannan to shi addini yana duba ɗakar mutum ne idan yana da ɗaka zai iya yin abu kaza sai bai yi ba to yayi laifi idan ba shi da ɗaka kuma ya kallafa wa kansa ya ce sai yayi sai wani abu ya auku to shi ya sabbaba wa kansa wannan abu ita shari'a wato bata dora masa ba shi yasa anan malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartan wato sahabbansa a babu misali cewa su zo da al'amari a bisa ɗaɗansu shi ne abin da muka faɗa ɗazu wa ma amarta kun bihi fatu minhu masalatu abin da na umarce ku da shi ku zo da shi daidai mi iyawarku abin da mutum ba zai iya ba shi ne ɗan shari'a ba ta ɗora masa ba wato a babu misali malam yake faɗa gaba na 315 shine wa kana ya amuruhum bil hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartansu wato ko kuma ce wa kana ya amuruhum bijtinabi ma naha anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartansu da nisantar abin da ya hana su mun faɗa yanzu cewa ma na haitukun anhu fajtanibuhu abinda na ni abinda na hane ku ku yi mi ku nisance shi saboda sabawa umarnin manzon Allah yana sabawa yana sabbaba wa bawa wato fushin Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yake cewa falyahzir allazina yukhalifuna an amrihi an tasibahum fitna aw yasibahum azabun ari waɗannan da suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi taka tsantsan kada wata masifa ta same su daga wurin Allah ko wata azaba mai radadi ta same su kuma Allah ce wa man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda yake saba wa umarnin manzon Allah manzon Allah ya ce kar ayi sai ya aikata shine wa man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ta bayyana masa cewa manzon Allah ya hana wa yattabi ghayra sabilil mu'mini yabi wani tafarki wanda ba na sahabban manzon Allah ba Allah ya ce to wallahi ma tawalla zamu jibintar masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam sannan zamu sa shi a cikin wutar jahannam Allah ya ce wa sa'at masira wato menene makoma tamu ne na ija Allah madaukakin sarki da haka shi yasa wata rana wani bawan Allah ya zo zai ci abinci a gaban manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sai ya ci manzon Allah din ya ce to karka iya din ko ba za ka iya din ba ya daga wato hannunsa ya kai baki ba saboda ya saba wa umarin wani ya zo gaban manzon Allah manzon Allah ya tambaye shi menene sunanka ya manzon sai ya ce manzon Allah huzu sunansa huzun wato bakin ciki kenan sai manzon Allah ya ce masa a'a ba huzun sunanka ba sahag wato sauki kenan sai ya ce a'a manzon Allah shine sunan da mahaifina ya samu sai manzon Allah ya ce masa to shikenan sai ya kyale shi da sunansa sanadiyar wannan sunan sai da ya tasiri a jikokin jikokinsa ba shi kaɗai ba ma sai da jikokin jikokinsa suka samu mi matsalar rayuwa saboda suna yana tasiri mi a mutum manzon Allah ya nemi ya canja masa suna shi kuma ya iyadda sai wannan abin ya tasiri wato a cikin rayuwar to saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya samu kansa a cikin wani irin hali na kuncin rayuwa ko abin da yayi kamanceceniya da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika al-yawma tusa saboda shi manzon Allah la yanqiqu anil hawa ai mun karanta a baya duk abinda manzon Allah zai faɗa Allah ne yace ya faɗa da haka wanda ya saba wa manzon Allah ba a manzon Allah ya saba ba a wa ya saba ba Allah saboda Allah ya ce man yudin rasula faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzon Allah da'a yayi wa wane ne da'a yayi wa Allah subhanahu wataala wato da'a ne a babun musali malan yake cewa wa kana ya amuruhum bil hajj manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartan su da yin aikin hajji wa yukabbir wa yukabbiruhum annahu farida sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin cewa aikin hajjin wato wajibi ne a kansu saboda wa aikin hajji wato wajibi ne yana daga cikin rukunan hajji guda biyar cewa ni wato menene rukunan wato musulunci guda biyar wato shine aikin wato hajji da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakatin mubaraka fihi ayatun bayyinatin muqamu ibrahim wa man dakalahu kana aminan sai ya ce walillahi alan nasi hijjil bait man istada'a ilayhi sabil yana ga Allah ga mutane ziyartar ɗakin Allah ga wanda ya samu mi dama mutumin da yake da dama yake da abin da zai kai shi yake da guziri aikin hajji ya zame masa wajibi ya je in bai yi ba manzon Allah ya ce duk wanda yake da damar da zai je aikin haji sai bai je yayi ba manzon Allah ya ce to idan ya ga dama ya mutu ba yahude ko in ya ga dama ya mutu wato ba nasare idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar manzon Allah yake faɗa wa sahabbai lalle Allah madaukakin sarki ya wajabta muku aikin haji sai wani sahabi ya ce wa manzon Allah fi kulli amin ko wata shekara sai manzon Allah sai ya shiru sai bai ce komai ba sai daga bayan manzon Allah ce da na ce fi da na yi mun ce fi kulli amin da ya zama wajibi duk shekara sai mutum ya je mi aikin haji idan yana da iko amma wannan zuwa na farkon shine wajibi duk sauran da mutum zai je ta dawai inda ya je wannan na farkon ya riga ya kare shine abin da Allah madaukakin sarki zai tambaye shi a kansa amma da zai je aikin haji sau goma ko zai je sau ɗari duk casa'in da taran da ya yi wannan duk da ɗawa'i ne na farkon shi ne wajibi wanda Allah maɗaukakin sarki wato ya ɗora masa a babin musari hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi aikin hajji bai yi rafasu ba bai yi wasa ba bai yi wa abin nan ba manzon Allah ya ce zai dawo ne kamar ranar da gyatumarsa ta haife shi kuma a wani hadisin ya ce hajjul mabarur laysa lahu jazaa'un illa janna duk hajin da aka yi ta da kudin halak ba ta da wani sakamako wato sai aljanna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka daga mutum ya je yayi aikin hajji daga ranar da ya kare yayi dawaful wada ya kama zai fito daga cikin makka to tamkar ya dawo ranar da gyatumarsa ta haife shi ne babu wani zunubi wato a tattare da shi kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ne wanda Allah ya bashi dama ya je wanda Allah maɗaukakin sarki kuma bai kore masu bai zama wato wajibi ba a babu musali Allahumma illa idan yana da damar da zai je bai je din ba kuma daga baya Allah ya kaddari wato mutuwa ta kasance to ba laifi bane ba wasu daga cikin magadansa za su je su masu in ba a manta ba a lokacin da muke karatu a cikin littafin ban sunansa ko birrul walidaini ko kuma allimu auladakum akalaqa rasulullah shi sadiq manshawi ya kawo gaba ta wani bawan Allah da yake magana akan haƙoƙin iyaye bayan mutuwarsu da ciki ya ce akwai alhaji wato aikin hajji wani bawan Allah ya zo gaban manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babana ya mutu amma bai yi hajji irin hajji ta musulunci ba la'alla ya yi hajji irin hajji ta jahiliya wanda ake yin ta tsurara a zo a yi ta zagaya ɗakin hajji minene ɗakin Allah ka'aba ana tsurara ana kiran sunan gumaka ko abin da ya kama da haka sai manzon Allah ce masa to na tambaye ka ko ka bar labari mana idan akan babanka akwai wani bashi zaka iya biya masa sai ya ce eh sai manzon Allah ya ce to wato bashi ne akan sa dan haka ka je ka masa aikin hajji shine wannan bawan Allah sai je yau baban sami wato aikin hajji me yasa munzon Allah ya ce abin nan sunansa bashi ne a kansa saboda a lokacin da yake raye hajjin ta zame masa wajibi bai je yayi yayi ta ba saboda yana da dama bai je yayi ba shi yasa ta zame masa mi bashi amma idan bashi da damari dan bai je yayi ba ai la yukallifullahu nafsan illa mi us'a Allah baya ɗora wa rai yanzu dan mutum yana nan abin nan bashi da kokobo mu ɗauka mutumin Najeriya ne bashi da kuɗin da zai biya kuɗin jirgi dan ya mutu kun ga aikin haji bata zama masami ba bashi a kansa ba amma a kaddara da yana da kuɗin da zai biya jirgi zai kuɗin da zai bar guziri a iyalansa a babu kai an taɓa fatawa a malamin malam Umar Baba Hanafari ina in ba na manta ba azumin bana ne na je tafsiri masallacin Abubakar aka ce mutumin da aka biya masa kujerar hajji kuma ba shi da gida shin zai karɓi kuɗin ne ya sai gida ko kuma zai tafi aikin hajji malam sai ya ce abin da yake kansa ya tafi aikin hajji shine wajibi da hajji bai zame masa wajibi ba saboda ba a biya masa ba yanzu kuma da aka biya masa ta zame masa mi wani zai ce wannan fatawar ta yi wani iri ko la'alla yanzu idan kai aka zo aka samu ko ni aka samu sai na ce tun da dai ba shi da gida ya karɓi kuɗinsa ya sai mi to yanzu sai malam ya ce a haƙƙin haji shine wajibi a kansa da ba shi da hali yanzu kuma ya samu mi an yi mi an biya masa na zaɓi kamar ya wannan kuma sai ka tambayi malam ai fatawar malam na haka yace mana abin da malam ya ce ga mun ci wannan wani yanzu ni da ni ka tambaya la Allah ala irin ilimi nawa wai karamin menene karamin sani uku menene uku bi suke ce ko menene ukumi ko to la'alla sai na ce maka la'alla ya sayi gida kamar shi ne wajibi a garin amma da yake shi bahari ne ya yi linkaya a cikin ilimi sai ya ce masa mi aikin hajji shi ne wajibi a kansa ba sayan mi ba ba sayan gida ba Allah sai dai an fahimta Allah ya datar da mu da haka to aikin hajji wajibi ne ma mana ce wa kana yas'alu ashabahu addu'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambayan wato sahabbansa wato addu'a wannan da yana yi kokari na fahimci abin da malam yake nufi duk dai ya bincike na ban gano yanda manzon Allah yake cewa sahabbai su masa addu'a ba sai dai an samu manzon Allah yana sa sahabbai su karanta masa mi alqur'ani sai dai cewa su sahabban suna zuwa wajen manzon Allah su ce roƙa musu mi Allah subhanahu wata'ala har ma kuma yana sanya su idan akwai wani mutumin kirki wanda manzon Allah din yake da labari a kansa zai ce idan kun haɗu da wane ya muku addu'a kamar yadda ya bada labarin wato mi waisul qarni har ma Umar bin Khattab ya sa Uwaisu ya masa mi addu'a a babin musali wallahu ta'ala ala mana yace wa kana yahrumu ala nasi dima'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haranta wa mutane wato jinanan yan uwansu cewa mutum ya zubar da jinin ɗan uwansa menene haramun ne kamar yadda ya faɗa a cikin haddatul wada cewa dukiyoyinku da jinaninku haramun ne a kanku haka manzon Allah ya faɗa sannan wa kana ya harumu alaihim amwalahu sannan kuma manzon Allah ya kasance yana haramtawa mutane su ci dukiyar ƴan uwansu wato ba tare da mi ba ba tare da hakki ba duk wanda ya zubar da jinin ɗan uwansa dole sai an masa mi kisasi Allahumma illa ɗan uwan ne suka riga suka yafi da Allah ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultan duk wanda aka kashe shi a mazannin zalunci mun sa wa ƴan uwansa wato iko su bi jinin wa ƴan uwansu dole su je a biyo shi wanda ya kashe shi din shi ma dole a kama shi a yi mi a kashe Allahumma illa idan sun yafe to kuma a irin wannan shi ne ko kuma idan kisa ne na gangana kuskure su nemi a biya su mi diya a babin misali nan ma idan sun yafe shi ma wato haƙƙin su ne haka ma dukiya cewa mutum ya ci dukiyar mutum da zalunci Allah madaukakin sarki shi ma wannan ya hana a babin misali ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum minan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an turad cewa kada ku dinga cin dukiyoyin tsakanin menene dukiyoyinku da barna shi yasa nau'o'in kasuwanci da yawa shari'ar musulunci ta haɗu saboda a cikinsa akwai cin dukiyar juna da mi da ɓarna yanzu idan mutum ya da ya sai ɗan tayi a ciki sai ya zo mushe ko ya sai kifi a cikin ruwa sai aka kasa kamawa ko mutum ya da ya ce ‘ya'yan itacen da bai nuna ba sai ya zo a lokacin da ya gandun nunan kuma sai ya yankwa ne ko yanda kamar ake yi a yanzu sai ka ga mutum ya suka shinkafa sai ta kai ne abin nan in ya kasa bayi sai ya zo ya sayar ma wani shi kuma sai ya dora duk wannan haramun ne a musulunci mun fahimta ko idan ba mamaki shinkafa sai ta zo lokacin da za ta yi yaya sai ta yi miyan kwani sai wanda ya saya din ya dinga jin haushinsa ya ce daman ya san irin ba mai kyau bane ba yayi mi ko bai ulgururu ciniki na rudi duk wannan shari'a cin dukiyoyin mutane ne da barna ko kuma abin da ya shafi caca abin da ya shafi ban sunansa kudin ruwa a babin misali duk cin dukiyoyin mutane ne da barna shi yasa duk shari'a ta zo ta yi kakkausan magana akan irin waɗannan abubuwan don fikar mutane su ci ballantana kuma haka cee haka sadada mutum ya karɓi dukiyar wani kawai ya zame tamkar dukiyarsa kawai ya cinye shi ma wannan haramun ne wato a musulunci a babin misali ko ci da ceto ko ci da abin nan kamar yadda mai ahalari ya faɗa shine wa akal amwalin nasi bi ibbi gairi menene bi gairi ibbi nafs da cin dukiyoyin mutane ba tare da mi son rai ba wal akali bi shafa'a da ci da mi ceto cewa don wani ya shiga wani irin hali mutum yana so zai bada gudunmawa wajen fitar da shi amma kuma ya ce sai ya bashi wani abu ko ya wuce masa ko abin da ya kama da haka amma ba laifi bane ba cewa idan shi ya kasa bayani cewa ya ɗauki wani ɗan ajiyar wato ɗan ƙodago ya je ya yi bayani domin mi ya karɓo masa hakkinsa idan ba zai iya ba kamar misali lauya ko abin da ya kama da haka to shi ma kuma idan ya je ya yi mu ƙoƙari ya tsaya akan abin da yake mi gaskiya mun fahimci wani magana ɗin ko in zai karɓi ba laifi ba ne ba irin wannan tunda dai Allah madaukakin sarki ya faɗa wa man kana da ifan menene ban sunansa da yake magana akan bashi a can cewa menene ya ayu lazina amanu idza tadayantum bilayni ila ajalin musamma faktubu sai ta walaktub katibun bil adad wala aya aba katibun an yaktiba kama allamakullah sai ta wal yumlil ladhi alayhi al haqq sai ta menene a gaba can dai Allah madaukakin sarki yayi magana akan cewa ba laifi bane ba a samu wani ya rubuta to haka ba laifi bane ba idan mai rubutun yace shi ba zai rubuta ba sai an biya shi mutum ba zai kasa bayani ba a gaban shari'a dole sai an nemi wani wanda zai masa bayani ba laifi bane ba idan amma haka CED haka sadada kamar yadda waɗansu suke zuwa kawai wurin shari'a ka gansu sun zazzauna sun zuba manya-manyan riguna kawai in an ce ina mai wanda zai maka shaida ya ce gani kawai ya tashi ko kuma ya ce zai tsaya masa ya kafa shaida ya yi shaida zu bai san abin da ya faru ba duk wannan haramun ne a musulunci jin dukiyo mutane ne da mi da barna a babin misali musulunci wato ya riga ya hana baya halatta mutum ya ci dukiyar dan uwansa da barna mana ce wa kana ya harumu riba sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato yin riba saboda riba in ma riba ta mu ribar menene ribal fadali ko kuma riban nasi duk wani a musulunci haramun ne menene ribal wato fadal ita ne mutum ya bada wani abu wato ya ƙari kamar an tambaye ni ɗazu wai shinkafa ce mai kyau da marar kyawu mu ɗauka kara layi ne kuma da noman gida to wai idan aka zo za a yi canji ya za a yi shi nufinsa mai kara layin idan ya kawo ya kawo kwano ɗaya shi kuma mai noman gida ya bashi kwano biyu ko haka yake nufi ko saboda waccan yar buhu ce daga waje ta zo ita kuma wannan noman gida ne da Allah da tsakuwa ma la Allah da kuntu la Allah bata shiga inji ba to da a kaddare mai noman gidan zai kara masa dade da cikin tafi akan kwano daya riban na kwarai fa mi sunansu duk sunansu shinkafa almilhu bil mili ashairin haka manzon Allah manzon Allah ya ce muslim bi muslim yadin bi yadi wannan ita ce ribar fadali an samu ƙari a kai ko menene gero da gero in za a canja daidai da daidai za a bayar babu bambanci dawa da dawa kar a ce wannan ta gidan gona ne a daga zarar an samu ƙari an samu ribar fadali akwai kuma riban nasi shine jinkiri wajen bayarwa yanzu ya kawo masu shinkafar kofar gida to bari na shiga da ita na je nima na ɗauko maka to ɗaukan da ya shiga da ita cikin gida ya je ya ɗauko masa ya kawo masa an samu riban nasi riba ta jinkiri a canji ma ana samu ba ni canjin naira goma kawai ya karɓa ya a shagonsa ya jefa a cikin akwatinsa tukunna ya irgo masa canjin ya bashi riban nasi ta shiga ciki dole yadan biyadin yana miƙowa ɗarinsa biyar kana miƙa masa canji wai abin na yara hannun kuturu da makafu amma mutane duk ba su da akari da irin wani kuma hakan ɗin laifi ne ƙatoto a shari'a ballantana ka zo uwa uba wato ribar da ya shafi na kuɗi ita kuma wanda za ka ga mutum ya bayar da bashin naira ɗari biyar an dawo masa da ɗari biyar da ashirin wannan haramun ne mun sha faɗa kuma muna faɗa har yanzu saboda mutane sun yi katutu a cikin al'amura musamman mutanen karkara in ka je ka kaman yankin itas yankin katagun nan zaki da ina ne duk za ka samu waɗannan suna zuwa suna karɓan wannan overdraft ne ko wane ne duk irin waɗannan haramun ne a musulunci manzon Allah ce dirhamun minar riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min siddin wa salasina zaniya dirhami na riba guda ɗaya da mutum zai ci alhali yana sane ka ɗauka ka ce ƙwandala ƙwaya ɗaya tallintal na riba mutum ya sa a bakinsa shi ne ya fi tsanani a kan zina sau talatin da shida yanzu idan aka ce wani mazinaci ne sai mutane su yi ta kallonsa bambara ruwa in amma aka ce masa mai kuɗin ruwa ne mutane ba su cika damuwa sosai to mutum ya zina talatin da shida shi ne mafi sauƙi ji manzon Allah akan ya ci ƙwandala ɗaya ta riba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace riba bid'un wa sab'una baban riba tana da kofa 70 da doriya sai manzon Allah yace adana ha mafi karkanci daga cikin kofofin riba shine an yanki har rajula umma shine mutun yayi zina da gyatumas kuma Allah yace innal ladzina ko kuma allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbadu shaytanu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba waɗannan da suke cin dukiyar riba iji Allah madaukakin sarki yace ba za su tashi ba a lahira sai tamkar tamkar kai ka ce tamkar abin nan shedanu ne ko aljani ne ya buge shi ka ganda mai farfadiya yake yi ina idan ya fadi har fitsari yake yi a jikinsa ba wani ya je ya ta bubbuke kansa wani ma ka ga Allah sai ya je ya fada kaskon mayi wani ka ganshi yana ta dungure to duk mai cin dukiyar riba haka zai tashi a lahira iji Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya ce yi ƙurafin mujirmuna bisimahun ba ana gane mujirmai da alamominsu ba to duk wanda ka ganshi a lahira ya tashi yana faɗuwa ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to mai cin kuɗin riba ne kuma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in kun kasance masu imani sai Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata ba fa hazanu bi harbin min Allah wa rasuli ga shelar yaƙi daga wurin Allah dawa manzonsa Allah zai yaƙe shi sannan kuma manzonsa shi ma zai mi akwai wanda ya isa ya yaƙi da Allah akwai wanda ya sai yaƙi da manzon Allah babu na aka toshi manzon Allah yana hana wato riba kowace irin riba da ribar fadal da ribar mi nasi dukkansu haramun ne a musulunci amma saboda son rai irin namu da kuma wani sa irin jahilci irin namu mun yi damumu a cikin waɗannan abubuwan yanzu waɗanda aka yi maganar shinkafan nan ɗazu da an batta ita wanda ama- duk da a makarantar mata ne da muna karatu ita da can samu ai ita ta kawo kara layin ne mai tsada ba la'alla ta kai ɗari dubu dubu hudu ba har da wani abu ba to ita kuma wani ai bata wuce dubu uku ba sun samu tun da ai ita kuɗin kwano ɗayan wannan ya kai kuɗin kwano ɗaya da rabin wancan sun samu idan ta kawo kwano ɗaya a bata kwano ɗaya da nawa kwano ɗaya da rabi to wallahi idan ta karɓi kwano ɗaya da rabi wannan rabin wuta ta karɓi mun fahimci wannan magana da aka duk abin da aka ce iri ɗaya ne to ana so su zamo daidai da daidai sannan kuma hannu da hannu yawa babu fifiko daga zarar an samu fifiko riba ta shigo ciki shin wani an kayan amfani ne shin abin nan amma idan aka samu akwai bambanci wannan shinkafa ce wannan alkama ai sunan su ma ba ɗaya bane ba wannan shinkafa wannan gero ne wannan dawa ne sunan su ma ba mi bane ba wannan shinkafa masara ce wannan dawa ce suna sunan su ba mi ba sai suka yi a bisa sharaɗi ni za ka ba ni masara kwano ɗaya ni kuma zan baka dawa kwano ɗaya da rabi wannan ba laifi ba ne almusulmu na ala shuruɗi musulmi suna kan wato sharaɗinsu har in shi wancan yana gaba a cuce shi ba zai iya karɓan dawa abin nan ban sunansa masara kwano ɗaya bayar da dawa kwano ɗaya da rabi wannan ba laifi ba ne mun fahimta ko a zakka ne ma akwai bambanci yanzu mutum da ya samu buhu bakwai ko buhu shida da rabi mu ɗauka dai buhu bakwai shine ya samu nisabin wato zakka to da ya tashi sai Allah ya bashi gero buhu biya sai ya bashi dawa buhu biya yanzu kun ga geransa bai kai mi in gero ne ga baki ɗaya ya kai nisabin zakka ko bai kai ba har ya ma ya wuce ko to amma to gero ne buhu biya dawa buhu biya kun ga yanzu gero bai kai nisabin zakka ba ita ma dawa bata kai nisabin mi don haka babu zakka a kansa in bai yi ba ba zai zama abin zargi ba a gaban Allah saboda sunfinsu ba mi bane ba ba ɗaya bane ba amma da zai samu geron buhu shida da rabi ko buhu bakwai in bai bayar da zakkarsu ba su burbuɗa zai sha a wajen Allah Allah zai sa mala'ikunsa zabbaniyawa ɗin nan kun san Allah yana da wani mala'ika a ji manzon Allah ya ce daga kafaɗarsa ta hagu ta dama zuwa kafaɗarsa ta hagu tafiyar shekara ɗari uku ya kake gani kage yanzu wannan Allah ya haɗa mutum da shi ya kake gani ai sai dai buzunsa to wanda bai bayar da zakar ba wannan na amfanin gonar tasa Allah madaukakin sarki yace za a mayar da amfanin gonar ne kamar yadda muka karanta a wancan satin ya zama wani karfe a dinka adana masa a ina a goshinsa da bayansa da gadan bayan menene da gefensa sai a dinga ce masa zuku ma kanastum li anfusukum ku dandane abun da kuka taskance a karan kanku haka Allah maɗaukakin sarki zai fara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana ya wuce mana gaba ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sannan kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi abin da ba alkhairi bane ba ya yafe abin da ba alkhairi bai canja mana da abin da yake cinye mafi alkhairi ya yafe mana zunubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين